الله الرحمن الرحيم وكذلك أكد كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم لعلي حق قدره وملكه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النير وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النير ومن يجي أمنا بيان متاني عن نبي نوح سن قرية والأحزاب من بعدهم وحمد كل أمة برسول ليأخذوا وجادلوا بالبعض الذي بالحق فأخذتم فكيف خانيكم Ubangiji ya ce mutane annabi Nuhu sun karyata annabi Nuhu da sauran al'umma da suka zo bayansu sun karyata annabawansu sun yi jayayya da annabawan amma sun so kowace al'umma ta kashe annabinsa Allah ya ce ba a hassun sai na kama su ba kai fa kana iqab ya kaga karshen kamun da na yi musu ya kaga azaban da na yi musu to kowace al'umma idan aka aiko mata mai wa'azi idan ba ta yi imani ba Allah yakan tsirar da wannan ba annabi su manuna ji rusulana wallazina amanu kazalika qalan lil mu'minin ubangiji yakan tsirar da wannan ba annabi da masu imani da suka yi imani da shi Allah ce kuma alƙawalin mu ne har kullun za mu rinka tsirar da masu imani mu wannan al'umma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya gaya muna wa ma kana Allah yu'adhibu wa anta ya rasulullah wa ma kana Allah mu'adhibu wa yastaghfirun ba sai musu azaba ba mutum kana cikin su ya rasulullahi Balisun salama har kullum yana cikin, har kullum har tashi an kyawa suna tare da annabi. Sannan ba zai muku a su azaba ba mutum za su yi ta istighfari. Shi yasa Allah bai shahi wannan al'umma ba. Amma sauran al'umman da suka zo ce fa kai su kana ika ya kaga karshen azaba da nayi musu. Wa kadhalika hakal kalimatu rabbika lil ladina kafaru annahum ashabun nar. Haka nan kalmar ubangijinka ya riga ya tabbata akan kazurai. Dama a karatunmu na baya da aka gargado su wa dika alladhina kafaru illa jahannama zumra hatta idza ja'uha hudat abwaaba alam hadanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum likayyamkum hadha qalu bale walakin haqqar kalmatul azabi ala alkafirin suka ce lalle babu shakka kalmar azaba ne ta riga ta tabbata a kansu to wannan kalma ita ce la'am la'anna jahannama min aljinnati wan nasi ubangiji ya riga ya rantsa da zacinsa cewa sai ya cika wuta da mutane sai ya cika aljanna da mutane ya yi alkawalin zai cika aljanna da masu imani zai cika wuta da kafirai to wannan alkawali ita ce kalmar da Allah ya yi wata matkali maturabbika alallazi na kafaru annahumu ashabun nar kalmar ubangijinka ya riga ya tabbata akan kafirai cewa duk wanda ya mutu yana kafirci dan wuta ne wannan alkawali ne na Allah duk wanda ya mutu yana kafirci wata rana wani mutum ya zata neman za Allah ya ce ya rasulallah aina abi ina baban shi yana tambaya ina babansa sai annabi ya ce masa babanka na wuta sai yayi ganganci ya ce ma annabi ina ba naka baban sai annabi ya ce abin da zan gaya maka wa idza maratta bi qabli kafirin fa bashirhu bin nari duk kabarin da ka gani inda na kafiri ne to ka tabbatar da dan wuta ne kai masa bushara da wuta duk mutumin da ya mutu baya sallah tabbas confirm bai sallah ya mutu to dan wuta ne ba yadda za a yi babu wani tanakkushatin babu wani kaskantar da kai ko wani abu da za ka yi wa Allah wanda zai sa ya yi ma gafara ba tare da kana sallah ba Allah bai yi wani mutum yake magana da wani babban mutum sai yake gaya masa cewa ai turawa idan aka je lahira ai dukkan su za su shiga aljanna sai aka tambaye shi me yasa za su shiga aljanna sai ce saboda suna nan suna kere-kere kere-keren shi ya shagaltar da su ba su samu sun bauta ma Allah ba amma shi wanda ke maganar shi jahili ne bai san Allah ba kuma bai san addini ba ina ruwan Allah da wannan kere-kere ina ruwan Allah da wannan aikace-aikace shi Allah ya halici kowa ne don a bauta masa kuma da zaran babu bautar da Allah ya ce a yi to za a shiga wahala kuma bautan sai an yi shi kamar da shi Allah ya ce a yi kada ka je ka samu wani abu kana bauta masa ka ce kana bauta ma Allah a'a sanan kowane ba annabi su annaba suna ne kamar shugabannin kasa dukkan ba annabin da ya zo to nashi tsari yake tsarawa Allah ke tsara mishi in wannan annabi ya zo nashi shari'a za a tsara mishi in wannan ma ya zo nashi shari'a za a tsara mishi kuma dole ne sai ka yi imani da dukkan su sannan dole kuma sai ka yi aiki da shari'an annabin zamaninka kada ka ce a'a a wannan zamani ni ban yadda da kowa ba sai annabi Isa ba kai baka da cikin baka baka da addini annabi Isa ai ya wuce kuma lokacin shi ya wuce idan ka ce ni ban yadda ba sai annabi Musa kai baka da addini annabi Musa ya wuce kuma lokacinsa ya wuce, dole sai ka yi imani da annabin ƙarshe, su ma waɗannan kafin a aiko su, ai an aiko wasu, an aiko wasu, kafin zuwan Musa akwai annabawa da yawa, kafin zuwan Isa akwai annabawa da yawa, kafin zuwan Muhammadu Sallama akwai annabawa da yawa, to kuma dole sai ka yarda da wancan gaskiya ne, wannan ma gaskiya ne, wannan ma gaskiya ne. ba kai zamani da annabi isa ba ya za ka ce addini isa za ka yi ko isa za ka bi me shari'o'in addinin su baka san ko guda ba babu ko guda da ka sani ya za ka yi ka bi shi naka annabin da aka aiko baka ba a'a dole ne sai ka yi imani da kowane ba annabi sanan na zamanin ka sai ka yi aiki da shari'ansa annabi isan nan shi ma zai dawo duniyan nan zai dawo kuma in ya zo zai zo ba annabi ba zai zo dole ya bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ya zo shi ba annabi ba ne bai da attaura a lokacin nan bai da wani hukunci da zai yi ko ɗaya cikin hukunce hukuncensa alkawalin Allah ne cewa zai sake mai doshi don bai mutu ba Allah bai yarda an kashe shi ba Allah ya ɗauke shi ne ya kai cikin sama ya ɓoye kuma Allah ya ce zai mai dosa alkawali kenan sannan in ya zo bai aiki da shari'ansa ko guda shari'an nan na wannan annabin shine shi ma zai aiki da shi saboda ka wajibi ne kowa in dai yana so ya mutu da imani to sai ya bi shari'ar annabin zamaninsa duk mutumin da ke bisa duniya bai fi annabi Muhammadu ba ba musulmi bane kafiri ne kuma in ya mutu ba kan addini musulunci ba kada cewa yana bautar Allah yana aikin banza ne kawai ba yadda za a iya bauta ma Allah ba yadda za a da Allah babu hujjar da zai gaya ma Allah ubangiji ai yanzu nan kana aikin gwamnati sai ka ce ba ruwanka da sabon shugaban kasar nan ala dole sai tsohon shugaban kasa shi zaka bi ai babu ka da aiki dole kai ba ma'aikaci bane wa zai baka albashi wa zai maka abubuwan da zai maka zamaninsa ne kuma dole ka yi imani da shi na'am Ubangiji ya ce kalmar azaba ta tabbata ga duk mutumin da ya mutu akan kafirci. Kuma kafirci na akan bautan ko ne ne, mutum ne kake bauta ma, wuta ne kake bauta ma, mala'iku ne kake bauta ma, itace ne kake bauta ma, wani dutse ne kake bauta ma, in dai ba Allah ba, kuma shi Allah bai ɗaukan bautar sai ka zo da kalmar la ilaha illallah. idan ka zo da kalmar nan sai ka raba da Muhammadu Rasulullahi to sane yanzu kan duk ibadan da kai ka tafi a cikin musulunci wanda yake shine a yau shine yake tafiya daga nan kuma tashi alkiyama Allah ya yarka walin bai saki aiko ni ba annabi daga nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya rufe sanan duk duniya ta yadda Muhammadu nan annabi ne tun kafin yanzu masu attaura sun gani cikin littafansu shi yasa Allah ya ce falla ba ja'ahum ma arafu kafaru bi fala anatullahi alal kafirin abin da suka sani da ya zo musu sai suka kafirce Allah ce sai na tsine musu duk wani wanda ya kafirce ma addinin musulunci to Allah ya tsine mishi ila alladhina kafaru ala san Dawud da Isa bin Maryam Allah ce mun la'ani bani Isra'ila kafiran su a harshe annabi Dawud da annabi Isa kuma la'anan ne yake biye da su har tashi alkiyama saboda haka kowa ya dawo bi musulunci babu wani addini sai musulunci ba gaskiya bane ko ne ne shi na'am
الذين يعلمون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وربنا وسيت ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم الذين يهمون الأرش ومن عون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وغفر الذين تابوا واتبعوا السبيل وقيهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ubangiji ya ce mala'ikun da ke dauke da al'arshi a cikin halitta dama mu yi alkawali za mu yi magana akan al'arshi a cikin halitta gaba ɗaya babu abin da ya kai al'arshi girma. Al'arshin nan malamai sun tafi da jawabobi mai yawa a kansa, wasu sun ce gado ne, wasu sun ce itace ne, amma ainihin sa itace ne itace da ake kira al'arshi sannan itacen nan kowane ganyensa guda zai ruf- zai rufe duniya sau saba'in ganyensa guda ɗaya in an kawo shi a duniya zai rufe duniya sau saba'in ganye guda ɗaya kenan sannan itacen ba wanda ya san adadin ganyen shi sai Allah Allah kaɗai ya san adadin ganyen itacen domin dukkan halitta ba wanda ya girman shi Ma- mala'ika a sarafilu wanda ke busa ƙaho kwanaki mun yi bayani cewa jibrilu yana da fiffike ɗari shida kowane fiffike guda ya nunka duniya so ɗari shida fikafikan jibrilu kenan kowane guda ɗaya a haɗa duniya a haɗa duniya sai an haɗa duniya so ɗari shida bayanai girman fiffiken jibrilu guda ɗaya to jibrilu fiffikensa guda sai an haɗa irin shi so ɗari shida bayanai girman fiffiken asra'ilu guda ɗaya asra'ilu mai busa ƙaho shi ma asra'ilun nan yana da fiffike guda ɗari shida amma kowane guda ya nunka na jibrilu sau ɗari shida saboda girman a sarafilu duk cikin mala'iku ba mala'ikan da ya girman shi mala'iku ba wanda ya san adadin su sai Allah domin sun fi ƙasa yawa wa ma ya'lamu junudu rabbika illa hu duk yawan ƙasar nan mala'iku sun fi su yawa bibi ƙasar nan har ƙasa na bakwai fa duk ƙasa ne ko ƙasar da ke gaban mu na aka ce ka kidaye guda na za ka kidaye to duk duniya gaba ɗaya yawan ƙasar nan ƙasa na ɗaya har na biyu har na uku har ƙasa na bakwai mala'iku sun fi su yawa kuma mala'ikun nan kafin su a sarafilu mai busa kaho ya fi su girma. To sai ga duk girma a sarafilu sai ga al'arshi nan ya zo ya fi kowane halitta girma. Su mala'ikun da ke ɗauke da al'arshin nan wa'inda Allah ke magana an halicce su ne sai suka ga a cikin halitta ba halittan da ya girman su sai ga al'arshi. Sai Allah ya ce musu al'arshin nan yana da kusurwa kama a ce angu. kwarkwada haka angu yana da angu guda ɗari shida yana da kusurwa a suradik larabawa na kira suradik yana da kusurwa guda ɗari shida al'arshi iccen guda ɗaya kowane kusurwa guda akwai mala'ika ɗari shida a wurin abun da da ban mamaki akwai kusurwa kusurwa guda ɗari shida kowane kusurwa guda akwai mala'ika guda ɗari shida a wurin tsaye sai Allah ya ce to mala'ikun nan ɗari shida shida nan na kowane kusurwa yana so su ɗaga al'arshin nan sama sai mala'ikun nan suka zo mala'ikun fa in ka gansu abin mamaki ne ba domin manzara su salama ya ce mala'ikun da ke wurin nan mala'ika guda tsakanin kunnen shi zuwa kafaɗan nan tafiyan wata bakwai ne daga kunne zuwa nan tafiyan wata bakwai wai girman sa kenan kan kenan kan Allah kaɗai san iyakan inda kan yake bisa ga inda kafaɗa yake tunda daga kunne zuwa kafaɗa tafiyan wata bakwai ina ga girman jikin wannan mala'ika To irinsu ne aka zube wurin nan har su ɗari shida a cikin kowane angu akwai su kowane angu akwai ɗari shida kuma angu ɗari shida ne ke ga itacen. Sai Allah ce yana so su ɗaga itacen sama. Da suka zo suka kama al'arshi da suka yunkura sai suka gaza. Suka yunkura sai suka gaza. Sai Allah ya ce ku nawa ne suka ce mu nan mu ɗari shida ne can ma mala'ika ɗari shida ne can ma mala'ika ɗari shida ne. Sai Allah ya ce kowane mala'ika guda a cikin ku zan yi ɗari shida ƙarƙashin shi. kowane mala'ika guda sai aka halici mala'ika ɗari shida a ƙalƙashin shi kaga Allah kare sa adadin su kenan ɗari shida a sake buga ɗari shida so ɗari shida adadin ya yi nisa ƙwarai to ga wannan ƙungiyan su ɗari shida kowane guda ai musu ɗari shida wayancan ƙungiya su ɗari shida nan ma kowane guda ai mala'ika ɗari shida wancan ƙungiya ma har kusurwa ɗari shida ɗin gaba ɗaya kaga mala'ikun sun yawa sai Allah ce to ku ɗaga arshin da ku da su ku haɗu ku ɗaga kar ku mance na ce girman mala'ikun daga kunnen shi zuwa kafaɗan shi nan tafiyan wata bakwai ne saboda girman mala'ikan. To amma duk da haka da su da wa'annan da aka halitta da suka yi yunkuri su daga al'arshin sai suka gaza. Suka yi suka yi su daga sai suka gaza. Sai suka ce to ubangiji al'arshin nan dai mun gaza shi. Mun yi mu daga shi amma mun gaza. Yanzu kan tibara da komi ya dawo wurinka. Sai Allah ya ce to shikenan ku kama subhanallahi. in kuna kina subhanallahi za ku ku daga al'arshin ne to dukkan su mala'ikun sai suka ce subhanallahi subhanallahi subhanallahi nan sai kafafun su na shiga cikin kasa kafafun su na shiga cikin kasa saboda manya ne su ma sai da suka kai kasa na bakwai sun tuke sun kai karkashin kasa subhanallahi subhanallahi sai suna daga al'arshin suna daga al'arshin suna daga al'arshin subhanaka fada hilmika ala ilmika subhanaka fara hilmika ala ilmika wannan kalmar da suke faɗi da al'arshin na ɗagawa suna ɗagawa suna ɗaga sai wani nage suna subhanaka ba'da afuka ala qudratika subhanaka ba'da afuka ala qudratika su ma sai al'arshi na dagawa al'arshi na daga har sai suka daga al'arshin sama amma duk taron su akan su kungiyar nan su 600 kowane 600 akwai 600 tare da shi kowane guda daya nan ma 600 kowane guda akwai 600 tare da shi sun gaza daga al'arshi din sai da suka hada da subhanallahi subhanallahi nan da suka yi sai suka samu kafafuwan su suka nuce suka kai kasa na bakwai sannan suka daga al'arshi to su ne Allah yake faɗi yace allazina yahamiluna arshan yufattihuna bihamdi rabbihim malaikun nan da suka daga al'arshi sai da suka yi tasbihi suka yi zikiri sannan suka daga itace to har yanzu suna nan suna subhanallahi subhanaka bada afuka ala ilmika subhanaka bada bada afuka ala qudratika subhanaka bada ilmika ala ilmika subhanaka bada afuka ala qudratika abinda suke faɗi kenan to Allah ya gaya muna ce suna nan ko da yaushe suna ambaton Allah ko da yaushe suna zikiri malaikun nan su ne suka fara subhanallahi da suka yi subhanallahi sai kalmar ta watsu cikin mala'iku suna subhanallahi subhanallahi subhanallahi dukkan mala'iku har ran da aka halicci annabi Adam da aka halicci annabi Adam Allah babu halitta a lokacin da ba yi Adamu ba akwai aljanna akwai abubuwa cikin aljanna babu duniya lokacin da ba halicci Adam ba ba a yi duniya ba ba a yi lahira ba dukkan su akwai su a tsarin Allah amma ba ya hito da su ya bayyana su bane sai da aka zo Allah ya yi ikonsa iradansa na ya halici Adamu sai ya halici Adamu to da ya halici Adamu aka yi shi da ƙasa da za a halice shi sai aka ce a ɗebo ƙasa na ko ina a haɗa a halice shi aka ɗebo bakan ƙasa da farin ƙasa da ƙasa mai taushi da ƙasa mai ƙarfi da ƙasa mai walƙiya da mara walƙiya aka haɗa mala'iku suka kwafa suka kwafa sai Allah halicci annabi Adamu annabi Adamu dogon mutum ne fa idan ya miƙe daga nan kanshi ya kusan tabo sama ba karamin mutum bane babban mutum ne bancin tsayi ga shi da jiki shi da farko mutum da aka fara yi to da aka sa masa rai da rai ya shiga cikin jikinsa domin ran nan da aka sa wani fana fihi min ruhina ubangiji ya ce muka hura masa rayuwarmu ruhin na Allah ne ya tsalo na kanin ruku ruhi na rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila dama ruhi na Allah ne rai na Allah ne da ya hura jikin Adamu da rai ya shigo kan annabi Adamu yana kwance sai da ya wata ya shekara ɗari yana cikin kansa yana kwance da ran ya gangaro ya zo cikin cikinsa sai da ya shekara ɗari yana cikin cikinsa bai tashi ba da ran ya gangaro ya zo cikin kafafuwansa to bayan shekara ɗari sai fara kaɗawa to ran da ya tashi zaune sai ce alhamdulillahi ai ni ko na gode ma Allah sai mala'iku suka ce wali zalika kulitta ai saboda wannan kalma ne aka halice ka don ka gode ma Allah to dama mala'iku suna subhanallahi subhanallahi shi suka sani sai ga Adamu ya ce alhamdulillah sai suka ɗauka sai suka ƙara da nasu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alhamdulillah sai suka samu kalma biyu suna nan suna subhanallahi alhamdulillah ban da shi ba su san wani kalma ba har lokacin da aka aiko Adamu don shi ma manzo ne yanzu ya gama zaman da zai yi a duniya ya zauna duniya shekara ɗari tara da hamsin bayan ya gama zaman shi ya tafi shi ne aka aiko manzo na farko annabi Nuhu. To da annabi Nuhu ya zo wa'azi ba su yi imani ba, ya ce rabbi inni da wasu kauni lailan wani haran, na kira su da daddare, na kira su da rana, ba su yi imani ba, ba abin da suke karawa sai kangara da girman kai. To shi karan kansa Nuhu da ya kai lokacin da Allah ɗiba masa sai ya gaya ma Allah, ya ce la ta zau Allah lamma min alkafiri da dayyara. Allah ko wanda za a aika kada ka bari bisa ƙasa. na yi wa'azi sun imani to a lokacin ne aka zubo ruwan tufanu ruwa ne aka zubo saman nan da kuke gani ba inda ruwan bai zuba ƙasan nan ba inda ruwan bai kukuka ko ina nan ruwa na fita nan ma ruwa na fita kowane wuri ruwa na fita sama na zubowa ƙasa na fiddawa sama na zubowa ƙasa na fiddawa sai ruwan ya mamaye duniya ba wanda ya tsira kafin a yi wannan dama an gaya masa ya yi jirgin ruwa ka je ka sassaka jirgin ruwa ya je sassaka jirgin ruwa da ruwa ya kungo sai aka ce ya je hau jirgin sa da dukkan masu imani to ruwan sai ya mamaye duniya baki daya babu itace babu dutse babu dan adam babu aljani babu halitta babu tsuntsu babu naman daji babu komai duk abun da ka gani mai rai to yana bisa jirgin nan in dai ba bisa jirgin ne ke ba to ruwa ne kawai to shi karan kansa nuhu jirgin na yawo da shi duk duniya nan ba inda jirgin bai shiga ba hatta nan da muke zaune jirgin ya zo ya wuce babu komai lokacin jirgin na yawo ko ina jirgin na yawo annabi nuhu da ya duba ya ga daga farkon duniya har ƙarshen duniya babu komai sai ruwa sai ce la ilaha illallah sai mala'iku suka ji annabi nuhu yayi la ilaha illallah sai suka ɗauka sai suka ƙara cikin nasu suna da subhanallahi ga annabi adamu yayi alhamdulillah ga nuhu yayi la ilaha illallah sai suna subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah sun ƙara nasu kenan suna nan suna wannan kalma har lokacin da aka aiko annabi Ibrahim da aka aiko annabi Ibrahim wajen kafirin nan lamarudu yayi wa'azi yayi wa'azi lamarudu bai yi imani ba sai lamarudu ya ce to shi yana so ya halakar da annabi Ibrahim ai ubangiji ya gaya muna wa mar kullu ummatin bi rasulin liyaqulu dukkan kafirai kowa so yake kashe ba annabinsa to lamarudu yana so ya kashe annabi Ibrahim sai sa aka gina rame kamar da muke bayani ya sa aka hura wuta bayan wuta ya tashi ya ce a kada na Ibrahim an yi shi zindir manzo suna yana cewa a alkiyama shine farko wanda za a samu sutura a wurin hisabi saboda an yi shi zindir saboda Allah manzo sallama ya ce shedan ne farko wanda za a fara sawa cikin wuta domin shi yasa aka tsireta da Annabi Ibrahim sanadiyar tsireta da Ibrahim Ibrahim yasa zai fara shiga wuta na farko to Annabi Ibrahim da aka dauke shi za a kada shi cikin wuta an kada shi mala'iku kowa ya zo ya ce bari in taimake ka ce ban su bari in taimake ka ce ban su har ya tunkari cikin wutar ya kawo cikin wutar kan amma kuma bai son taimakon kowa to kafin ya isa kasan wuta sai ya kira Allah sai muka ce kullu ya naru kuni fardan wa salaman ala ibrahim sai Allah ya ce ma wutan ki yi sanyi yanzu kan ba mala'ika bane kiran daga Allah direct maganar daga Allah ya zo ba mala'ika ya ce ma wutan ki sanyi ba a'a Allah da kansa yake mahutan ki sanyi sai ta sanyi to annabi Ibrahim na sauka ƙasa da yake sanyi sai ce Allahu akbar Allah mai girma sai mala'iku suka ji su suna da subhanallahi annabi Adamu na da alhamdulillah annabi Nuhu na da la ilaha illallah ga annabi Ibrahim ya ce Allah akbar sai suka dauka subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sai mala'iku suka kara sai zama to zikirinsu da tasbihinsu kalmomin ga guda hudu suna nan a haka suke tafiya ba su ƙara ba har ranar da aka aiko manzon Allah manzon sun salama da aka aiko shi bayan annab kafin bayan annabta domin manzon Allah shekara 40 aka bashi annabta yakan ba da annabta kowane ba annabi in ya shekara 40 amma in ya ga dama yakan ba da ko ba a kai 40 ba domin ya ba annabi ya annabta shekara uku ne yana shekara uku aka bashi annabta kama annabi Yusuf yana shekara goma sha bakwai aka bashi annabta to irin haka kama annabi Isa tun ma yana cikin ciki aka bashi annabta amma manzon da shekara arba'in aka bashi annabta bayan annabta sai aka yi Isra'i da shi tafiya ake kira Isra'i duk tafiyar dare sunan shi Isra'i idan za a yi tafiya da dare sunan tafiyar Isra'i tafiyar dare kenan manzon Allah sallallahu wannan tafiya da aka yi da shi an gayyace shi a fadan Allah inda zai gana da Allah subhanahu alladhi asra bi abdi layla min al-masjid al-haram ila masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina mun gayyace shi ne mu nuna masa ayoyin mu inji Allah manzo ba karamin ba annabi bane shine babban cikin dukkan annabawa dukkan annabawa akan ba su abin anan ne amma shi sai da aka kira shi a fadar Allah kuma kamar an tambayi Allah me yasa ka kira shi yace mun kira shi ne mu nuna masa ayoyin mu na koyi mu nuna masa abin da wani bai taɓa gani ba kuma ma za ka basar wa maɗaga Allah ce kuma mun nuna masa kuma idanun bai shishigi ba idanun bai shishigi ba to da aka gayyace shi da ya je fada da aka nuna masa abubuwa ya ga abubuwan kayan Allah na koye wanda bai iya nuna ma kowa wai ba kai ba hatta annabawan ma Allah bai nuna musu wannan abin amma ya nuna mazala saboda girman sa to da ya ga abun ga sunan kalla kalla da girman Allah sai ce wala haula wala quwwata illa billahi alil azim to wannan kalma sai malaiku suka ji sai suka dauka sai suka kara da nasu sai suna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alil azim wannan shi ake kira baqiyatu salihat gaba ɗaya an hada su su ake kira baqiyatu salihat manzo sallallahu ya ce lokacin da yayin isra'i da ya dawo daga wurin Allah sai ya ratsa cikin aljanna jibril ya ce mu je ka ga aljanna da ya shigo aljanna sai ya ga annabi ibrahim annabi Ibrahim ya ce masa ya Rasulullahi in ka je ka gaya ma al'ummanka aljanna ƙasa ne mai faɗi su yi ƙoƙari su yi shuke-shuke a cikinsa sai maza Allah ce menene shukan aljanna sai ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim to wannan kalmar ita ce shukan aljanna idan kana yin ta da yawa sai ka samu shuke-shuke gidanka na aljanna da yawa duk wani kayan marmari sai an shuka maka a cikin aljanna sanadiyar wannan kalma a cikin wannan kalma ne mazar salama ya ba amminsa abbas abbas ammi kanin mahaifin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa wa ne domin shi ma shi manzo shi ne karami a cikin su to ya zo ya sami manzo Allah ya ce ya rasulullah idan na tuna abubuwan da suka wuce hankali na kan tashi game da maganar lahira ban san abun da zai kasance ba annabi ya ce bari in baka wani abu wanda in ka yi shi Allah zai gafarta ma laifinka na ɓoye, zai gafarta ma laifinka na bayyane, Allah zai gafarta ma laifin da ka yi, zai gafarta ma wanda ma za ka yi, Allah zai gafarta ma laifin da ka yi da gangan, zai gafarta ma wanda ka yi akan kuskure, Allah zai gafarta ma laifin da ka sani, zai gafarta ma wanda baka sani ba, Allah zai gafarta ma laifinka na farko, zai gafarta ma laifinka na ƙarshe, duk abun da za ka yi ma Allah ko me shi Allah ya yayi. Sai ce ya Rasulullahi na ko na ji daɗi na so ka gaya mini. to sai maza Allah ya gaya masa wannan abun da zan gaya muku sallah ne ake yi raka hudu raka hudun nan ba a sallamewa maimakon raka biyu a sallame to ba a sallamewa inda rana ne amma inda da dare ne kana iya ka sallame to annabi na cewa salatul laili raka'atai ne sallan dare raka'a biyu ake yi to kana iya ka sallame ka sake niyya ana niyyar nafila ne da wacce salatul nafila na niyyar nafila in ka ce Allah ka bar da tsaye duk wanda ya wannan sallah da zan faɗa muku yanzu in gari ya waye in ya ce jiya na yi sallar nan ka ce masa sanu ɗan aljanna duk inda ka je ka ce kaga ɗan aljanna ya tabbata ɗan aljanna tun annabi ya faɗi ya ce duk laifin ne ma Allah ya yayi da wanda ya sani da ma wanda bai sani ba na ɓoye da na bayyane karami da babba wanda ya da gangan da wanda ya akan kuskure manzo Allah ne faɗi man manzo Allah nan shine Allah ya ba abin nan saboda haka yana da kyau kowa ya kiyaye kuma kowa ya kokari ya yi shi eh manzo Allah ya ce masa ka yi niyyar nafila sai ka kabara idan ka yi kabara sai ka yi fatiya in ka yi fatiya sai ka karanta sura kowane iri bayan ka gama da tsaye sai ka yi subhanallahi walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alil azim sai ka yi goma sha biyar da tsaye sai ka yi ruku'i allahu akbar a wurin ruku'i nan ba za ka karanta subhanallahi azim ba a'a shi wannan za ka yi subhanallahi walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim sai kai guda goma kai rukushi sai ka bayan ka gama goma kana kidawa da yatsunka da yatsunka zaka kida sai ka ce sami Allahu liman hamida sai ka tsaya maimakon sujuda sai ka tsaya sai kai guda goma to daga nan sai kai Allahu akbar sai kai sujuda a wurin sujuda ba za ka karanta subhanahu wa ta'ala ba wannan din za ka karanta sai ka karanta guda goma kai sujuda goshinka na ƙasa kayi goma daga nan sai ka ce Allahu akbar sai ka zauna sai kuma kai guda goma daga nan kuma sai ka ce Allahu akbar kai sujuda sai kuma kai guda goma to in zaka taso tsaye in ka dago haka hannuwanka na ƙasa nan ma sai kai guda goma sannan ka miƙe tsaye kai fatiha kai sura kai sha biyar da tsaye sha biyar ake amma sauran wurin raki goma goma ake kowane raka'a yana da tasbihi saba'in da biyar kowane raka'a saba'in da biyar ka yi raka'a hudu in ka sallame a nan su ya ce an gafarta ba duk laifin da kai wa Allah kowane iri ne kuma komin girman sa manzo Allah ce komin girman sa sai annabi ya gaya ma Abbas ya ce masa in za ka iya kullum ka yi sallan nan in ba ka iyawa ka rinka yi juma'a da juma'a in ba ka iyawa ka rinka yi wata da wata in ba ka iyawa ka rinka yin shekara-shekara ya ce ka in ba ka iyawa ka yi koda guda ɗaya ne a rayuwanka ya ishe ka shiga aljanna. To saboda haka yana da kyau kowa ya kokari ya yi wannan sallah a rayuwansa kafin ya tafi lahira. Idan kana iyawa ma yanzu dama ne cikin azumin nan kullum kai. In ba ka iyawa duk juma'a kai. To in ba ka iyawa ka samu wata-wata kai. In ba ka iyawa ka yi a shekara kamar da annabi ya faɗi. In ba ka iyawa ka yi ko so ɗaya ne. Shi abbas ɗin da annabi ya gaya masa. Da ya ce to ya Rasulallah ni kaɗai ne aka keɓe da wannan ya ce a tun ma wanda ya yi Allah ya yi masa haka ne. E duk wanda ya salla Allah ya yi masa, saboda ka kowa ya ƙoƙari ya yi. Ubangiji ya gaya mana allazi na yanin na arshe wani haulahu يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا واسأل كل شيء رحمة وعلما فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم malaikun da ke dauke da al'arshi bayan suna wannan tasbihi kuma sun yi imani da Allah saboda sun fi kowa gani abu zahiri gashi kirkiri domin duk wanda ya ga al'arshi dole ya imani da Allah ya ga abin da ya fi karfin halitta kuma suka koma wa ya safiru na lazina amanu suna roƙa ma muminai gafara mala'ikun kullum sai su yi ma muminai addu'a Allah ka gafarta ma muminai Allah ka gafarta ma muminan da ke duniya abin ban mamaki kamar an tambayi Allah ubangiji me yasa suke roƙa muna gafara yace eh laifin da suka yi lokacin da za a halicci mutane sai mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ubangiji za ka halicci mutane bani adam su je su yi taɓarna bisa ƙasa to wannan kalma da suka faɗi ita ce suke roƙa ma muminai gafara cewa sun yi kuskure tuna ba su da abin da za su ba muminai bari su roƙa musu gafara a nan wuri akwai dama maza su na cewa idan ka yi da mutum misali ka zauna ka zagi mutum bai nan kuma ba ka iya zuwa ka gaya masa cewa wane eh ni fa na zazzage ka to ka roƙa masa gafara Allah ka gafarta ma wani Allah ka yi masa rahama ka yi istighfari ko guda ɗari ka ce na bashi Allah ka yahe ma wani to wannan kai ma ka yi aikin da mala'iku suka yi idan ka cuci mutum ga abu kuma ba ka iya dawo misali ka je ka yi fata lokacin ba a ganka ba bayan ka dawo kwana biyu sai kai tunani bai kamata in sata ba sata ba ai da kyau abin nan haramun ne kuma in ka mai da abin nan ana iya kama ka to abin da aka fi so da kana iyawa kan an fi son kai kokari ka mai da abin ba tare da mai shi ya sani ba tun da baka so a ganka sai ka mai da abin muradi dai a samu abin din to idan abun ya zo ya halaka kuma kai ba daman ka faɗi to sai ka koma ka yi ta masa istighfari shi wannan da kai ma cutar ka je ka yi ta masa istighfari ka yi ta roƙa masa gafara shine kada abin da kake iya yi masa idan haka bai samu ba ranar alkiyama dole za a ɗibi ladanka a bashi kamar haka ne sai ka je kan nemi matan mutum kila ya yi tafiya sai ka je kan nemi matan shi kuna tare da matan kila kun kai wata ko watanni ko shekara kuna tare da matan sannan sai ka yi tunani ka ce kai wallahi bai kamata a ce ina tare da matan wane ba to abin da ake so ka je ka gaya masa kuma ka ce ya yaye maka ka zo ka same shi wane eh wallahi ina tare da matanka wallahi ta zo har ɗaki na ta same ni wani bimanan take kwana kuma akalla mun kai shekara hudu ko biyar amma na zo in gaya maka kai hakuri na bari daga yau ban kara haka aka fi so ka yi yaya adda a me kawo adda kuma ana rama amma dai shari'a musulunci haka ya fi so ka yi ka je ka same shi ka gaya mishi laifinka ai shi musulunci bai koyo shi ana so dai duk abin da ka yi ka fito kuru-kuru ka faɗi shi kenan in an yayi an yayi ko Allah ai bai so ka koyi masa kaga in ka gaya masa ɗayan biyu ne ko dai ji daɗi ka zo ka gaya masa ya yayi ko kuma kila ran shi ya ɓaci ko amma dai kila in yana zaune kai kana tsaye ne eh kuma in yana ɗaki kana wajen ɗaki amma a shari'an cikin haka haka fi so a yi sai da abu ne wanda yana da wuya idan baka iya zuwa ka gaya mishi to sai ka tuba in ka tuba ka bari sai ka rinka roƙa masa gafara ka rinka roƙa masa gafara duk lokacin ka rinka roƙa masa gafara Allah kuma sai ka faɗi Allah na zuwa cewa ne Allah na haɗin cewa ne Allah ka yahe masa Allah ni ma ka yahe ne Allah ka yahe masa ka yi wasu ibadu na lada ka bashi in baka bashi ba to naka za a bashi ranar tashi alkiyama kuma ka bari baya da kyau a bari duk abin da ka san baya da kyau kada ka yi wannan maganar da nake fa ko da zaman da muke muna hirar yan siyasa yanzu mu zauna muna zagin gwamna ko muna hirar Buhari ko wani haka to dole ne in ba mu roƙa masa gafara ba sai an tibi ladan mu an bashi ranar kiyama shi ake kira giba shi da giba ai kai da wani ba ko mu zauna muna hiran wani liman nan ko wani mutum da kowane iri ne in dai zaka ambace shi bai wurin to kai giba sai an tibi ladan ka an biya shi ranar tashar kiyama sai dai kai ka roƙa masa gafara idan Allah ya karbi tubanka ya yahe mishi kai ma ya yahe maka domin mazan su ya bada kinsa wani abu da ya faru a alkiyama cewa wani mutum ne yake bin wani mutum bashi sai suka mutu gaba ɗayansu suka zo lahira da suka zo lahira aka zo jan hisabi sai Allah ya ce ka yahe mishi bashin da yake bin kai ce Allah ina fa zan yahe ai ranar yau ba maganan yahewa in yahewa Allah ni ban iya yahi mai bashi nan gaskiya sai ya bani sai Allah ya ce to abin da nake so ka yahe mishi ni sai in yahe maka sai ce wallahi na yahe Allah na yahe sai Allah ce to ni ma na yahe maka to abin da ake so kenan ka roƙan masa gafara a yahe mishi sai a yahe maka yastaghfiru alladhina amanu ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما فغفر للذين تابوا وتبعوا سبيلك وإنما لا يكون كينما سدوا كده العرش وبنجزي رحمك يا يولد komai da komai faga fitin da zina tabu ka kafarta ma masu tuba Allah duk wanda ya zo ya tuba ka yaye mishi kaga mala'ikun nan bayan sun roƙa mana gafara sun kuma yi mana addu'a Allah duk wanda ya tuba ka yaye mishi kaga wannan kaman addu'a ne suke muna saboda ka yana da kyau a rinka tuba wattaba'u sabilak kuma duk wanda ya bi hanyar ka Allah ya shiga addinin na musulunci Allah muna roƙo ka yaye masa mala'iku ne fake mana addu'a sanan kuma bayan ka yaye musu waqihim azabul jahim Allah ka kare su daga azaban jahannama ka kare su daga azaban wuta kaga su yi mana abubuwa guda uku na ɗaya su zakirai ne ba su da aiki sai zikiri sanan su sun roƙa muna gafara na ɗaya kenan sun ce Allah ya yi muna na biyu sun ce Allah in mun tuba Allah ka fi tuban mu na uku sun ce Allah ka kare muminai daga wuta baki ɗaya kuma dama duk abin da ake tsoro lahira ba wuta bane ake tsoro amma shi Allah ka san ya gagara ya ga daman bai ma azaba da wuta ya ma azaba da ruwa ruwa nan da kake ji ko to sai ya sa masa sanyin da in an saka sai kana neman ma a mai shiga cikin wutar sanyi ne amma sai ka ji gara ma ka koma wutar kila ya fi sanyin dama dama ba abun da Allah bai azaba da shi na'am
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن الصلاة من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وادخلهم جنتنا التي وعدتهم ومن صلى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت الحكيم har yau addu'a ne mala'iku ke muna rabbana bayan sun gama roƙa muna gafara suka ce ubangiji wa da hilhum jannatul adni ka shigar da su aljanna man imciya allati wa attam wannan da kai musu alƙawari Allah ka diga kai musu alƙawarin cewa lalzina amanu wa min salati kana lahum jannatul firdausi nuzula duk wanda ya yi imani ya yi kyakkyawan aiki an tanada masa aljanna ne masaukinsa. To Allah suna kai musu alkawali wa da ka shigar da su cikin aljannan nan. Allah ba wai su ɗai ba wa man sala min aba'ihim wa azwajihim wa zuriyatihim da duk wanda ya kyautata a cikin iyayensu da matayensu da zuri'ansu. A nan abin na da ban mamaki kuma yana da ban shawa. Azan su yana cewa idan aka ji alkiyama aka zo aka auna ladan bawa ko ku Allah ya ce ma bawa je ka aljanna na yahi maka kowaye shi annabi ya ce idan ya zo bacin kowa aljanna sai tsaya malaku sai shiga mana sai in shiga fa ya zan shiga ni ban ga babana ban ga mamana ba to ai mamanka da babanka ba su yi irin aikin ka ba sai ce to ai ni lokacin da nake duniya da nake ibadan ai da su ciki na sa har da su ma sai Allah ya ce malaku a ji a nemo baban shi da maman shi a kawo ne sai an ji an nemo mai iyayensa sai a kawo sai a cewa su shiga sai su shiga sai a ce shi ma shiga sai ce a'a ni kan ba zan shiga ba me yasa to ai ban ga mata na ba to ai matan ka ba su yi kyakkyawan aiki ba ce a'a da nake duniya duk aikin da ne da mata na sai Allah ya ce a ji a nemo mata a wurin hisabi sai a kawo matan sai a ce su shiga sai ce ni ba zan shiga ba malaku su wai shi ana lallashin shi ne ba kai hakuri mana yace sai na ga dukkan ƴaƴana ƴaƴanka ba su yi irin aiki ka bayi ya ce wallahi ni da loke duniya duk da su ne aiki sai Allah ya ce mala'iku a ji a nemo ƴaƴan duka sai a nemo ƴaƴan sai a kawo sai a ce to an kawo eh to shiga sai shiga aljanna ya shigar da iyayensa ya shigar da matansa ya shigar da ƴaƴansa sanadiyar nashi aiki kyakkyawan nashi aiki kenan idan ku aka dace dama uban mai yawan ibada ne ƴaƴan masu ibada ne matan masu ibada ne kaga wani bai neman wani ko da kowa zai zo sai ya ce kowa bakin kofa ni ba ina jiran ka ni ma ganan tun azu ina jiran ka ai shi ne malakun nake faɗi wa man sala min aba'ihim wa azwajihim wa zuriyatihim innaka anta azizul hakim Allah da duk wanda ya kyautata a cikin iyayensu da wayanda suka kyautata a cikin matansu da wayanda suka kyautata a cikin zuriyarsu wato kaka yakan yi ibada ibada ya shafi jikokinsa da yawa akan zuwa alkiyama sai a ce an gafarta maka Allah na Allah ce na gafarta ma sanan ɓangaren uwayenka mata na gafarta mutum dubu saba'in saboda kai ɓangaren iyayenka maza na gafarta mutum dubu saba'in saboda kai dukkan su a nemo su ka kai su aljanna shi kaɗai sai a je a yi cigiya tun daga babansa kakansa kakan kakansa sai an samu mutum dubu saba'in sai a ce an gafarta musu saboda wane wuce aljanna sai a zo wajen bangaren mahaifiyarsa mace mamarsa da kakanta da kakan kakan shi sai an gida dubu saba'in sai a ce an gafarta muku saboda wani ba su ma san waye ba su ba su ma san waye ba amma an gafarta muku saboda shi kuma ku wuce duk su shiga aljanna kaga kenan zuri'a mai kyau mai tsoron Allah tana da amfani duniya tana da amfani lahira idan ka samu nasaba na kwarai zai amfani duniya a nan suna na cewa idan aka zo alkiyama nasaban kowa ya kare gaba ɗaya babu nasaba babu surukanci babu ni surukin wani ne alkiyama babu suruki yayi a'a ga surukin ka ga kuma sai ka banke shi kana ta kanka yana ta kanshi sannan alkiyama babu ɗa ni ɗana ne ko ni babana ne duk babu shi a nan ne ake da an shiga kabari da an tashi ranar kiyama ga uba ga da ba ruwan kowa da kowa ba ka ma ɗaukar shi ɗanka shi ma bai ɗaukar ka babanka kowa na ta kai shi ne tukuna wannan duk sai an gama wannan yawan shirin wa umin ahihi ne ba mutum aboki ma na gudun abokinsa uwa na gudun ɗanta wani ma bai kai ma ba ka ma so a ce kana da alaƙa da wani balle ma shi nan an dace ba mutumin kirki ba ne nan ko kila abokinka ne shi yasa nabi yake cewa bal yanzuru ahadukum yukhallila duk wanda zai abuta ya nemi abokin kwarai ya abuta da shi kada ka yi abuta da abokin banza yusharul mar'u ala dini halilihi ana tada mutum ne akan addinin abokinsa idan ka yi abuta da na kwarai idan aka tashi ya tsira aka ce an tsira da shi ya tsira da jama'a zai jawo ka idan ka yi abuta da na banza idan an jefa kaya cikin haki duk abin da ya jawo shi ma sai ya jawo da shi shi ma an ce a wuce da shi wuta kila sai tuna a to ai wani aboki na tare muke lalacewa shi ma sai gaya so ka sai ku wuce tare to har kullum ana so a samu nasarar kwarai zuri'an kwarai wa'anda za su yi tasiri a cikin dangi sanadiyar kakan wancan a kinsa annabi Musa da suka zo in dakiya da suka sura tahiya da haliru da ya ga ginan nan da yake so ya tada shi annabi Musa ya sa hannunsa ya tada ginan nan bayan ya ɗaga ginan nan haliru haliru ya ɗaga ginan nan sare musa ke ce masa a me yasa kai haka baka san masu gidan nan ba me yasa ka ɗaga ginan nan ya ce eh suna da wani kakansu na bakwai mutumin kirki ne bawan Allah ne wali'i ne shi ya yi ajiya ƙarƙashin ginan nan kuma ya ajiye ne saboda jikokin da nashi shi yasa na ɗaga ginan don kada ginan ya faɗi asirin ya bayyana a kwashe sai yaran sun girma lokacin ginan zai faɗi su ɗauka To kaga kakansu na bakwai shi ya musu aiki ga aikin ya bayyana a yau. A duniya kenan kuma haka aikin yake a lahira. Kuma har yau ana amfani da kyakkyawan nasaba a duniya. Duk da aure aka je nema aka ce dan gidan wane ne? Wallahi dan gidan wane ne? Ai jika wani. Oh, kakan shi mutumin kirki ne. Ko ka ce baban shi mutumin kirki ne. Ko ka ce zuri'an gida na mutanen kirki ne. Wani bi kaka je nema aure a ce ta ka kuru. Gidan nan bala'i kenan. kai da ji an ce bala'i kenan kai ma ka fasa ba ka so ba ka so za ka dan ce wallahi kakansu ya yi kaza ko babansu ya yi kaza ya ɓata nasaba kuma ya ɓata zuriya saboda ka yi ƙoƙari a samu takawa tsoron Allah da kyakkyawan aiki saboda nasaba ta yi kyau duniya nasaba ta umfana a lahira alkiyama da yawa kamar da na muku bayani na ake ɗaukan ka ladanka bai isa ba a kai ka aljanna an yaye maka saboda ladan kakanka saboda ladan babanka saboda ladan wani kaninka saboda wani ladan wani dan uwanka shi yake kyakkyawan aiki amma kyakkyawan aikin kai ma ya shaye ka saboda haka ai kokari kai ma kai kokari na kai shahi na wani kada ka tsaya ya shaye ka idan gidan ku kai kace ba ka yi wancan ma bai yi wancan ma bai to wa zai gafarta mu wani sanadiyar wa za a samu kenan kaga karshen ta sai a wayi gari tun nasaban babu na kwarai subhanallahi amma idan aka samu wallahi ni ma sai na zama na kwarai ni ma sai na zama na kwarai sai ka zama na kwarai shi ma sai zama na kwarai ranar alkiyama sai ku samu zuriya ku baki daya ku sa su aljanna ya zama abin alfahari gare ku domin in suka shiga sai an ga musu sanadiyan ku ne kaga abin alfahari ne gare ku
وقهم السيئة ومن يتج السيئة يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقيل سيئات ومن تجي سيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم har yau dai mala'ikun nan ne ke addu'a bayan sun ce wa rahim jannatul adn lati wa atahum wa man sala min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka asatul hakim to har ya ubangiji wa qihim sayyi'atin Allah ka kare su daga mummunan aiki ka kare su daga mu- aikata mummunan aiki sai Allah ya ga dama fa in ya ga dama sai baka kaje kai taɓa na kuma ranar kiyama ya kama ka in ya ga dama kuma sai hana ka fandan malakunan suka ce Allah ka kare su daga mummunan aiki wa man taki sayyi'ati yawma izin duk wanda ka kare shi ranar alkiyama fa karrahimta Allah ka koyi mai rahama duk wanda ka tsira shi ranar alkiyama ai ai mai rahama fa karrahimta zalika huwa fawzul azim tsiran nan na alkiyama cere wannan na alkiyama shine babban rabo kowa ya kokari tun na duniya cere wai ana cewa halal bayinu wa haram bayinu halal bayyane ne haram bayyane ne aikin kwarai da zaka yi kai ma ka tsira da ganin hanyar ka sani kuma ka san aiki aikin da zaka yi kai laifi kai ma ka sani kuma ka san aiki ko jiya mu yi bayani duk abin da zaka yi shi a koye kai ma ka san baka da gaskiya amma abin da zaka yi shi a bayyane fili kuru-kuru kowa na gari kai kasa aikin kwarai ne. Yanzu kai da matanka, kana iya rike hannunta kujera na har titi, ba ka tsoron kowa ba ka shakkan kowa kuma, ka je titi ka tare mashin ko ka tare mota. To in na wani ne kuma mai shi na unguwan ga ka kama hannunta kujera zuwa titi, kuma mai shi na unguwan, kila ma mai shi na kusa da gidan nan. Kuma kana tafiya cikin natsuwa yana yiwa, zai yiwuwa domin don baka da gaskiya. Ashe hanya ba na gaskiya ba ne. wani abu da za a yi ne na saba ma Allah ne sai a koyi ba a yi shi fili yana da wahala yanzu in giya za a sha sai ga an keɓe wani gida can da ake sha shi a koye musulman da ke sha ma ba su ko su a san suna sha sai su shige gidan sai su koye a nan ne za a sha shi in ya fito bai su a sani yanzu za ka ga wani ma sai ya gama shan sigari shi a ɗaki tukuna ya ɗan samu ɗan turare ɗan shafa a baki wai bai su a ci wa a shi shi ma san mugun abu ne ya shafa turare ya hito mana ya ce bai sakuwa ji ƙamshin turare saboda haka kowa ya kokari ya yi kyakkyawan aiki domin ya tsira a wannan ranar rana guda ne fa kuma yana nan zuwa kuma ranar kamar gobe ne in ranar ya zo ba sai an baka labari ba kuma abin da ka aikata nan shi za ka ɗauka ranar
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا كافرين ينادون على كرة سورة القيامة كرة واتو كا- سبحان الله القيامة القيامة بلائنا تاشا القيامة بلائنا بعد يجزاء أيني دنيا رجايا وكان دولي نسي أنجي ai bayan Allah da suka rayu ba komai suke tsoro ba can suke tsoro kowane bawon Allah da ka sani ai shagalta mu nan rashin sanin can din shi ya kawo zama lafiya shi ya kawo aka shagalta ana ta abubuwan da aka ga dama amma waɗanda suka san can ba cikin ba karamin tashi hankali suke a ciki ba akwai bawon Allah da a ɗakinsa ya zai gina kabari cikin ɗakinsa da yake kwana sai ya kawo tabarma ya aje nan kusa da kabari kullum ne yake kwana na fila in ya duke tsaye ido shi na cikin kabari yana nafila wai don kada ya shagala ya mance da Allah ko kuma ya shagala da neman duniya to gashi cikin kabari kullum yaushe zai shagala kaga bai shagala kenan akwai bawan Allah da inda yake kwanci sai ya kawo kaya ya sa gehe gehe wai kada ya kwana da yawa da ya dan fara kwana da ya dan fada cikin kaya sai ya zabura sai ya tashi sai kuma ya fara ko nashil fili ko wani zikiri ko wani karance karance ga sunan dai waɗanda suka san lahira da ranar lahira su ba su wasa da ranar su da gaske suke abin su wani azumi da da dare su kwana ibada duk a karkin nan na wani raji'una na zirci wani bawan Allah kwanaki na muku bayani a nan bidda bawan Allah nan da aka ban labari shi dattijo ne ni da kaina na ga ikon Allah shi haka yake wuni bai da kokobo kuma in ka zo ka ce Allah sarki ko ka shi da iyali bai da kokobo sai ka ɗauko dubu ɗaya ka bashi bayan ya gaba godiya sai ka ga ya miƙe tsaye wai zai je ya ba wani wani ma bai da shi zai je kai mai ne yanzu haka akwai makwacin shi da bai da dubu ɗaya shi ba zai je ba shi dubu ɗaya kana kallo zai je ba wani dubu ɗaya kamar da kirtan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai suke sahabbai sun je wurin yaki sun jeru da juna haka sai na farkon nan sai aka ɗauki takobi sai aka sare shi sai ya faɗi ya faɗi rai na fita sai yana alma'un alma'un ku bani ruwa in sha sai sauran sahabbai suka ce a ci a kawo mai ruwa a kawo mai ruwa sai aka shekwa da gudu sai aka kawo mai ruwa kafin a kai ruwan ashe wani sahabi na bayansa shi ma an sare shi ya faɗi yana kuban ruwa ko da aka kawo mishi ruwa sai ce an ji wani na neman ruwa bayana ku kai mishi in ya rage in sha ni ma wallahi malam sai aka ɗauko da gudu a zo a bana bayan shi ko da aka zo na bayan ya mutu ko da aka koma wurin shi shi ma ya mutu sai ga wani shi ma kwance na a bani ni in sha a bani in sha an kai mai ruwa sai ji wani bayan sa na ku bani ruwa in sha sai ce ku bana bayana kafin a kai ya mutu ko kafin a dawo shi ya mutu su bakwai ba wanda ya sha ruwan kuma su bakwan nan kowa ya fi son ɗan uwan shi ya sha kafin shi ya sha wai saboda sanin lahira eh saboda sanin lahira ba duk wani su san lahira ba su wasa da lahira wannan ranar fa rana ne wanda na muku bayani mutum na na bakin titi amma kana jin zuciyar shi na bugawa yana bugawa saboda tsoron Allah saboda ganin irin abubuwan da aka tara da waji a yau mai izin da jahannama jahannama nan da ake tsoro sai ga ta an kawo ta kuru-kuru kowa na ganin ta wai mutum ne laifi aka ce za a kashe shi amma ba sa ba faɗi rana ba ka san duk da sauki ko ba faɗa mai ranar ba duk da sauki sai ran da aka zo aka rataye shi ga an ɗauko bindiga a nuna shi yanzu kana za ka saurari zuciyar shi bayanin zuciyar daban ne ya saba wani shekaran jiya shekaran jiya bai gani ba yau ko ya ga zahiri to haka ranar alkiyama wutan nan da muke jin labari annabi na bamu labarin wuta Allah na bamu labarin wuta ba mu sai da yake ba to alkiyama sai ga wutan an kawo gaban mu yana tsaye kamar can ga kowa nan aka ce to kowa gama abin da zai ga wutan nan babu sauran kwanciyar hankali to saboda wannan ranan sanin wannan ranan shi yasa waɗanda suka san wannan rana suka ƙara rayuwarsu a cikin Allah idan ladina kafaru yunadawna labaqtu lakbar min makatukum anfusakum kafirai za a kira su to duk bala'in da kuke ji duk azaban da kuke ji duk wani abun da kuke ji yau wanda za a yi wanda Allah zai muku yafi naku a hada nasu da na Allah me za su yi me suke yi bisa ga na Allah alkiyama ne fa mutum zai ce kai ya laita ne kuntu turaban kai ce Allah to kamar da ni kasa mana barin koma kasa Allah ce bai wa wai mutum ne ke neman ya koma kasa da kanshi mutum ne ke neman ya koma dabba kowane irin dabba an kaji alkiyama so kake a ce amma shi ka dabba saboda gani kake dabbobi ba su da azaba Allah ce duka bai yiwa kana na a matsayinka na dan adam a dan adam ɗinka kuma za mu yi maka hukunci da abun da ka zo da shi in ka zo da kyakkyawan aiki dama mun gaya maka alyawma la fa'ul malu ne wala baruna illa man ata Allah bi qalbin salim da dukiya da yaya da bukami ni ne gwamna ni ne shugaban kasa ni ne sarki duk bai umfani lahira a nan duniya ne ake wannan hayaniyar da zaran ka je kabari shikenan shugabancin kasar ka ya kare zindir zaka kwana cikin kabari kuma cikin talakawa yanzu duk inda zaka mutu cikin talakawa za a ja binne ka kuma inda za a binne kan wani na wani an binne shi shi ma talaka ne ko mi mukamin ka anan ne da ka je kabari mukami ya kare to da an tashi alkiyama mukami babu shi ba ma magana shi ba wanda zai ga wannan shi ai wannan basara ke ne a duniya wake ta duniya ma kai ma baka so a ce ka zo duniyan balle shi Aisha sa a ranar din Allah ya nuna musu yake ce liman mulku yau yau wake da mulki kowa shiru na ce muku yau wake da mulki kowa shiru mana ka bibi duk irin ta'addanci ga na shugabanni amma kowa shi duk irin cin kan ga da izban ga nasu da suke ji kowane shugaban yana tafiya gaba jiniya baya jiniya kai ka ce kasan zai tada gaba daya saboda tashi hankali shi kaɗai kada a taba shi duk koran mutane ne wai wai wayo wayo wayo wayo ko ta ina gaba ana yi baya ana yi ko ina kuma ana kare lafiyar safa yana sauka kafin ya saukan jami'an tsaro sun kewaye wurin saboda shi kaɗai kada a taba shi ko kusa da shi ba ka zuwa amma sai gashi an zai ranar tashi alkiyama gashi ya tashi zindir security na ina babu bai neman su ban gane bai neman su mana ce da Allah malaiku a duniya ina da jama'a tsaro yau ma a kawo su rannan shi ma yana neman ta kan shi ne jami'an tsaro ma wani ma can ya tashi wani kasa wani ma ya tashi wani kasa kowa ta kan shi ne shi karan kansa rannan bai so a ce ya yi mulki a duniya bai so da za ka ganshi ka ce kai amma ko a duniya ba kai bane na taba jin jiniya zai ce ni ni ba ni bane bai so a kira shi cikin masu mulki saboda ya zo inda mulkin na gaskiya yake ya zo inda za a hukunci na gaskiya shi ko dama bai da gaskiya to haka ko za a zo gaba ɗaya zindir to a zuwa taruri guda gaba ɗaya kafin kafin a hidda kafiran da kafiran da musulmin da muminan duk an haɗa suri guda wannan rana tana saboda hudu sai Allah ya ce a kawo ta mil hudu annabi sallama ya ce za ka ga kwanya na tafasa kamar talgi na tafasa mutane na iyo cikin guminsu kamar suna iyo a cikin rayu kuma abin ban mamaki akwai wa'anda za a mai da su kamar kiyashi mutane ne fa amma zunubin su zai maishe su kamar naka ana tattaka su kuma da ransu to ko wurin aikin hajji yanzu da dai na ga dai sun ɗan gyara a wurin aikin hajji ba irin shekarun baya ba shekarun baya inda ake jifan shedan in ka je ka jefa za ka dawo ne shi yasa ake mutuwa da yawa idan ka je ka jefa ga da pila pole ne kamar wannan sai haka to shi ake so ka jefa dutse ya same shi so bakwai to in ka jefa din nan kila kun kai ku miliyon da kuka jefa kuna so ku dawo ga miliyon biyu suna so su tafi kuma hanya guda ne miliyon biyu na so su dawo ga miliyon uku na so su jaure kuma hanya guda ne to sai ka ga ana tura juna to da ka dan sulɓe ka faɗi kaɗan shikenan sunan ka gawa taka ka za a yi kuma mu kiya mutu kenan baya da za a yi amma na ga sai wani gyara in ka je ka jefa sai ka zagayo ta hannun dama hanyar da ka bi daban hanyar da za ka bi daban sai ka koma masaukin ku to duk irin wannan alaman lahiran ne ake nunawa to shi lahiran babu hanya biyu hanya guda ne wala tasma'u illa hamsa Allah ce baka ji motsin kowa sai kawa. Kafa ko ke shaf, shaf, shaf. La ya ta kallamu na illa man azin lafi rahman. Ba wanda zai yi magana. Kowa tsit. Ga dabbobi nan sun zo, ga mala'iku nan gaba ɗaya na sama na ƙasa da wanda ka ta gari mala'iku mai da nake muku bayanin na al'arshi sai an kawo su a wurin. Da da an kawo kowa da kowa. Hankali ya tashi. Hankali ya tashi. to anan ne Allah ke gaya mala kafirai ku kafirai la maqtul la akbar bi maqatikum wa anfusakum to duk abun da kuke jin nan da duk makircin da kuke jin nan to wallahu khairul makiri yau ne za a saka muku da sakamakon irin abun da kuka aikata kowa ya kokari ya gyara aikin su saboda lahira lahira ba wasa bane duniya ne ake wasa ita duniya dama duk abin da ke cikin ta wasa ne wa ma hadiya tudina illa mata'un wa la'ibun rayuwar duniya wasa ne kawai ake yi wasa ne ake amma lahira ba a wasa kuma ba wanda bai zuwa lahira nan fa babu wanda bai zuwa akwai wanda bai zuwa lahira ne wani hanya za ka bi kuma duk wanda zai je shi kadai zai je matsala kenan kai kadai yanzu nan da ka mutu kai kadai za ka yi ka cikin kabari ba mai raka ka ana sa ka cikin kabari ka je lahira kowa ya dawo gida yanzu nan minti biyar ya saura za ka mutu za ka fara ganin mala'ika azra'ilu zai zo idan Azra'ilu ya zo ko kai waye ko kai dan waye sai ka gan shi ido da ido kuma da ka gan shi to baka iya magana kuma baka iya komai yanzu kan dole mutu ya mutu ko lokacin mutuwar shi bai ba in dai ya ga Azra'ilu da ido to zai mutu rannan don ba a gani Azra'ilu a bada labari sai shi kenan mutu ya gama ya tafi kuma ana kai shi cikin kabari yanzu zai fara ganin munkarun da nakiri su ma mala'iku ne su ma sun zo su same ka cikin kabari kai kaɗai abun haushi kowa ya dawo gida da an bitte ka sai kowa ya dawo gida kowa zai dawo gida ne to kowa dawo gida kana da cikin kabari kai kaɗai maimakon ka samu natsuwa ko ka samu a taimake ka sai ga mala'iku munkarun na kiri tashi zaune ta zaune sai ka ta zaune karanta mana abin da kai a duniya iya rayuwanka karanta mana dole ka karanta musu kuma can ka san ba nan bane babu cin hanci babu cewa ba hanci ba ko baki ba a ci kuma babu cewa cewa a can kuma babu dinan ta nan ba a yi shi can wai wani bawan Allah ne wani bahilatani ne kai Allah kamar ya rasu muna matasa lokaci ya zai sami mahaifin ya ce modibo ina so ka yi min asirin da zan samu shanu da yawa ya ce na ji labarin an ce kuna da wani asiri da kuke da jan zakara idan aka yi shi akan samu shanu da yawa amma na ji an ce duk wanda ya shi zai shiga wuta sai mahaifinmu ya ce kwarai lalle babu shakka akwai shi amma duk wanda ya yi shi to zai shiga wuta sai ce to babu komi kai ne ka shiga wuta sai ce motibo duk maganar shiga wuta faɗi ne ake yi ai cuwa-cuwa da kaje kaga wannan kaga wancan ai za ka wuce abin da faɗi muna zaure wai in yaje ya ga wannan ya ga wancan zai wuce tun nan ya saba ya ga wannan ya ga wannan ya wuce to lahira ma to naji ka wuce to me za ka basu in ka je cajin me za ka basu ka wuce me ya kai na ɗaya da ya bar shanunsa nan ya bar kuɗin a nan ya bar ƴaƴan a nan ya bar matan a nan ya bar komi a nan ya je shi kaɗin zindir to mi zai ba da har ya wuce babu tashe babu wucewa ke nan ne ake irin wannan rashin gaskiya ka ba wannan ka ba wannan ka ƙetara kuma in ka ketara ba ka ketara ba don ka ji lahira ta sake hukuncin ko kai waye saboda ka kowa ya ji tsoron Allah kowa ya gyara aikin sa kafin ya mutu duniya aikin banza kwana nawa yanzu ma duniya ta kare ba komai cikin ta sai wahala sai wahala yanzu manyan mutane da yawa zan ga mutum ya zo da jib din shi makwa ya aje sai ya samu motar fasinja ya shigo zuwa kanji bai so a gashi cikin jib din don bai so a gane shi ne ya aka yi duniya ta zan wahala da in kana tahiya daga nan zuwa mako Allah Allah ake kada a gamu da kura Allah sa kada mu gamu da kura har a kai mako ba so a gamu da kura in babban nan ne har babban nan baka so ka gamu da kura amma da ka gamu da mutum sai ka ji daɗi eh alhamdulillah da mutane mun gani yanzu ma gara kura wallahi gara ma zaki yanzu in ka bi hanyar ganin lumma zaki ya hito ya tsaya tsakiya hanya hankalin ku kwance direba zai bi kusa da shi ne ya wuce to idan ka bi tsakiya kwanan nan sai kaga wasu kati waje su bakwai su to kan hanya kuma mutane ne sai kaga ana inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah la haula wani ma bai sabi na zai kira ba wani ma bai sabi na zai kira ba eh shi ma direba ya rikice mutane ne fa yan uwansu ya gani amma hankalin su ya tashi can ko zaki ne ya gani fa amma kuma hankalin shi kwance ashe kenan mutanen sun koma su ne zaki mutanen sun koma su ne kuraye to duniyar gaba ɗaya sai ta zan bata da daɗi babu inda za ka je cikin kwanciya hankali haka kai hankalin ka kwance yaushe rabon da kaga an shiga mota ana kwana dan an shiga mota zaga ana kwana har wannan ya yi kwana bai san inda yake ba Allah yanzu an shiga daji kowa hankalin shi kowa da ido an ɗan lokacin gehe gehen hanya kaga haka kowa wai kwanaki mun fito shagunu bayan mun baro lumba mun shigo daji sai direban mu yana ta kallon gehe gehe guda ke ta kallo ina zaune gaban mota ni kadai sai na taka musu tsani ce ni kake kallo kalli gaban ka do Allah ta ce to to to to sai ya kama kallon gaba shi to in ba to me na kallon gehe ka kalli gaban ka kada ai duba ko daya ka je ka baka mu a rame mota ta matsala ka tsaya to me aka yi ka kai kanka da kanka malam bai samu nutsuwa ba sai da muka fito daji ne to kaga duk wannan karshen zamani ne ba abin da ya so da sai kowa koma ga Allah a kama tuba a kama kyakkyawan aiki alkiyama ce ta kunno kai wannan abun da kuke gani fa wallahi kunno kan alkiyama ne in an dunke nan can ya barke in an dunke nan can ya barke ana nema ba ana ce bai iya ba ba bari ya wuce wani yanzu ku gani ku bari ya wuce ku bari ya wuce wani yanzu kun ce ashe abin duk guda ne abin daga Allah ne sai an yi ta istighfari an yi ta salatin annabi an yi ta la ilaha illa an ta tuba ga Allah sai Allah ya muna sauki amma in mun ki tuba ga Allah fa babu iya maka mu magani babu iya maka mu magani saboda duk inda baka zaton abin abin ya kai can ya kamata mu koma ga Allah duniya ta koma wahala kana da shi babu dadi baka da shi babu dadi yanzu masu mulki ba mai kwana gida guda daki guda in ya kwana nan gobe can wani gida zai kwana jibi can wani gida zai kwana in kuɗi gare ka ko jiya na majalisi a baburansa ina bayani ina faɗa yanzu masu dabbobi a rugga da daddare mai gida zai hau icce ne ya kwana bisa gobe yana bisa wancan icce jibi yana bayan bukka gati yana can cikin shanu gehe jibi yana wancan gehe da gidanka da dukiyanka abin ya koma guje-guje da kewaye-kewaye kuma in cikin gari kake haka ne inda kana da wani karfi ko kana da wani kuɗi inda duka kwanta Allah Allah kake kada ka je ayi sallama tako bako yakan zo karfe ɗaya na dare ba ko yakan zo karfe biyu na dare ya yi sallama a sauke shi yanzu ai ma sallama karfe ɗaya ka fito ne ni gida na kofa biyu ne da ka sallama karfe ɗaya sai kofar can zai ta in shiga duhu in koma gehe in leka in gani mutum guda ne in mutum guda ne me yake ɗauke da shi kaga duniya ta lalace babu kwanci hankali saboda kowa ya koma ga Allah eh a nemi Allah a nemi lahira kuma Allah ya bamu lahira na'am To, bismillah.
Alhamdulillah wanda saka alkhairi. Akan Allah wani ya tambaya cewa mutum ne zai sallah sai
Kai ku sai mace ku a bashi a bashi kudin shi wa karbe mishi kudin shi. a bashi kuɗin shi kila an karbe mai kuɗin shi ne.
Na mutum ne zai sallah sai fara alwallah a a wurin alwallah sai ya manta bai wanke hannu ba sai da ya gama alwallah mai gama sallah wai ya sallan nashi yake
to wani hannun eh ai ka san akwai nan akwai gaban hannu na ga gaban hannu yake ne to wannan gaba farilla ne in bai wanke shi ba alwalar ta lalace kuma sallar ya lalace amma in wannan ne na farkon ne bai wanke ba to babu komai sallar yayi in ya zo wani sallah na biyu sai ya wanke amma in daga nan zuwa nan ne wannan farilla ne dole ne sai ya wanke shi in bai wanke ba babu sallah haska mai agaji haska mai
wannan yana tambaya cewa ya zo sun zo sallah amma sun manta ba su yi ikama ba sai da su gama sallah sannan su da tuna wai a sallan yake
mutane manya ne to menene yake tunanin har ya rasa ikama kuma ba shi kaɗai yake sallah ba kuma dukkan su kowa mace da ikama kuma ikama ya fi kiran sallah ƙarfi da a bar kira ikama gara a bar kiran sallah shi kiran sallah in ba yi shi ba ba a yi laifi ba amma ikama yana da karfi don sunatul muwakkada da suna ne mai karfi sallar ta yi amma dai a rinka ikama in babu ikama sallah na iya lalacewa
Allah ya saka maka yare wannan ma yana tambaya cewa ya zo sallah raka'a na ƙarshe ne ya samu to bayan gama sallan bayya zai ranka sauran raka'o'in ina raka na biyu da fatan zai fata da sura zai fara ko fatan zai fara in ya ga dama malamai sun ba da zaɓi a wurin tuna raka'an na ƙarshe samun sura kaɗai ya fatiya kaɗai ne to raka'an da zai kawo na biyu in ya ga dama ya yi fatiya kaɗai sai ya zauna ya yi tahiya ya haɗa shi da wannan kenan sauran biyu sai ya yi sura ya yi fatiya in ko ya ga dama in ya tashi ya kawo fatiya da sura sai ya zauna ya yi tahiya in ya sake tashi ya kawo fatiya da sura na ƙarshe sai ya kawo fatiya kawai ya haɗa da wancan kenan duk da ya sama ta yi.
Alhamdulillah Allah saka alkhairi. wanda ta mana gaba da cewa assalamu alaikum malam cewa ita ce take aure mahaifinta ba lafiya mahaifin ba lafiya sai nemi izinin mijinta sai mijin ya ki ta tafi har Allah mahaifin rasuwa ma bai yadda ta tafi ba cewa in ta tafi baki aurenta ita kuma sai ta sai ta daure wasu ta tafi saboda rasuwa ne sai ya auren yake
a shi aure ya lalace amma da mijin ya yi kuskure gaskiya amma don lalacewa aure ya lalace ai shi ke aure da ita ba ita ke aure da shi ba tunda ya ce bakin auren ta to bakin auren kenan saki uku kenan kalmar na yana matsayin saki uku ne amma da shi bai kamata ya haka nan ba tunda ta yi hakuri har bai da lafiya kuma mahaifi ne ta yi hakuri har ya rasu to ya kamata shi da kanshi ne ya raka ta ba wai ta je ba shirya mu je in raka ki ya je kai ta kuma ya yi ta'aziyya amma kuma ya ce kada ta je a tsaye gumi irin na mata ta ce ta fi son miji akan ubanta wallahi ya nan ma ya fita ta ki zuwa sai abin kuma ya zama ta matsala a cikin rayuwanta saboda haka shi mijin ya yi laifi amma cewa bakin auren ki to ta tafi saki ku har abada
alhamdulillah Allah saka maka yi mai tambaya na gaba na cewa zan ne hukuncin zargi kafin aure mutum ke neman aure sai na zargin yarinya kafin ya aure ta a to dama ai babu aure tsakaninsu tunda babu aure yana zargin ta wannan kai dama shi mashiriri shi na ita mashiriri ya ce shi ya kawo zargin an tuna babu aure babu komi da an daura auren ne yake zargin ta to shari'a musulunci ya hana zargi don zargi na iya bata aure kana zargin ta kullum kana zargin ta kullum abin na iya baci amma inda tana budurwa yake zargin ta wannan kayan aikin banza ne kila ma ba kayan shi bane wani zai dauka
alhamdulillah saka maka yi ita mana gaba na kuma cewa zargin bai hana aure bai hana aure ta ya tashi auren ta
cewa mutum da yake sallah sai kare ya gitta ya gitta gabansa wai wasu sun ce babu sallah wai haka ne
eto ma- wanda suka ce babu sallah ma sun ce bakin kare in ya gita gaban mutum babu sallah amma wannan duk faɗa mutane ne inda ya sa sitira gaba in za ka yi sallah ka sa sitiran da annabi ya ce a sa kowa gita gaban ka lafiya lau sallan ka yana nan lafiya lau in ko cikin masallaci ne ina ruwanka da kare kai ma kana sallah me kai ka ganin kare
alhamdulillah ita ma gana cewa me ya hukuncin wanda ya bar musulunci don kuɗi tambayan bai kamar da zama haka ba sai da cewa me ya me ya me ya sa mu- me ya hukuncin wanda ke musulunci don kuɗi ba ya bar musulunci don kuɗi ba in ya bar musulunci don kuɗi ai shikenan magana ta kare to wai shi ne kenan sai da cewa ya bar bayan- musulunci don kuɗi ya koma kafiri yana nan kafiri shi kenan yawwa amma yana musulunci don kuɗi to shine Wani zai yana musulunci don kuɗi to shi ne ake tambaya a kai. An yi limami, limami yana ba da sallah ne amma ana biyan sa albashi kullum ya ba da sallah wata ya kare a biya shi albashi da ya mutu aka binne shi sai mala'iku suka zo za su yi masa azaba sai ga wani kyakkyawan mutum da ya zo sai ce ku rabu da shi sai mala'iku suka rabu da shi sai mala'iku suka wuce sai ce masa me ka san abin da yasa za a yi maka azaba ya ce ya ka san ni ne ya ce ni ban san ka ba ya ce abin da yasa za a yi maka azaba saboda albashi nan da kake amsa na limancin nan sai ya ce to ai ban taba ci ba in aka bani naira ɗaya ban taba ci ba ni kan karba in sadaka ne ya ce to ai sadaka nan da kake ni ne sadaka ni na zo na cece ka da ka ci ko naira da sai ka shiga wuta wai in ana bashi ga yanzu ana ma limaman mu amma ku sani bala'i ne kuma ke dauke da shi in dai don shi zaka zo in babu shi baka yi to sai an ma azaba ranar kiyama in zaka bada sallah sai an biya ka albashi amma inda albashi dama ka bada ne in babu albashi ka bada amma in albashin nan wajibi ne sai da shi in babu shi ba za ka ba sai ma azaba cikin kabarin ka kuma za ma kiyama azaba saboda ya zama to ka sai da sallan kenan ba a ibada saboda kuɗi a'a bari in je in abu kaza saboda kuɗi ba a yi ana yi ne billahi wa abdullah mukhlisina lahu din Allah ya ce ku bauta min kuna masu tsarkake ni kuna masu tsarkakewa a wurin bautar ana bautar Allah ne da tsarkaka ba don wani abu na duniya ba in kayi don duniya ya zama wuriya annabi ya ce a khawafu ma akhafu alaikum ashirkul asgari qalu ya rasulullah wa mashirkul asgari qala ariyau babban abun da nake ji muku tsoro tsafi karami suka ce menene tsafi karami yace ku yi abu don a gani to annabi ya hana kai don a gani balle ma kai don kuɗi ba a yi don kuɗi dukkan ibada ba wanda ake don kuɗi akwai misali kana neman aure daga ce Hussein eh da Allah gidan nan da nake neman aure da Allah zo ka je ka yi magana sai nace ni da ka ganna wallahi ko komo ba Allah abin da na ci ma nake nan kaje bari dan baka dubu ku ka sa aljuni dai ka je ka yi magana to kaga wannan ya halatta na je ba don kuɗin ba kai ka ga dama ka bani kuɗin duk abin da za a baka ba don kuɗi ba an ga dama ne to ya halatta amma in sai an bada kuɗi za ka yi aikin ya tashi daga aikin Allah kowane irin aiki ko da na duniya ne ko na lahira ya tashi daga aikin Allah kuma sai ayi mana azaba akai na'am alhamdulillah Allah saka alkhairi to bai taɓa mana cewa uba ne da 'ya'yansa da mata amma ba ya yi musu kayan sallah sai dai ma kansa ya taka tambaye shi sai ce shi ba ya da waya wannan magana take waya hukunci to ba ya da ne don ka san babu kala biyu ne akwai babu na gaskiya akwai babu na karya amma dai annabi ya ce kullu qurra'u wa kullu ra'u mas'ulun an ra'iyati dukkan ku Allah ya baku kiyo kuma Allah zai tambi kowa akan abin da ya bashi da ƴaƴanka da matanka haƙƙinka ne amana ne aka baka musamman matanka sun fi zama wajibi ma akan ka kai musu bisa ma ga ƴaƴanka wajibi ne matanka kai musu sutura wajibi ne dole ne Annabi sallallahu yakan ba matansa abincin shekara kowace daga cikin su su takwas abincin shekara yake ba su sai Aisha ummul mu'minina ita ce ba a bata na shekara amma sauran komi sai ce ga wannan har shekara ke ma ga wannan har shekara to kai ko ya zaka aje mata baka daukar laluran can da wani dalili wani hujja ke gare ka baka da hujja ranar alkiyama ka kone kanka kawai ta wuce aljanna ka shiga wuta ne aka yi kenan kila ma wanda baka so shi zai aure ta aljanna domin idan aka je wurin hisabi tun namijin da ka sani duniya kaf in za a kai shi aljanna daga cikin matan duniya sai an bashi bazawara wajen ɗari bakwai a bashi budurwa wajen guda dubu sai a ce kwasa ka je ka kara da naka na aljanna kowane namiji to mafi yawa matan mazan sun shiga wuta an kai mazan wuta to ya za ka zauna kai a yi ma irin wannan matar kama a ce sutura ya gagare ta shekara turu ko rana guda ka samu mana kai mata to balle ƴaƴanka har sai an ce kai musu sutura da baka da ya aka yi kai kai makanka kai ko kunya baka ji subhanallah
alhamdulillah ta bada karshe shi da wannan ke tambaya cewa suna tare da matan to sai inda suka faɗa haka bayan suka faɗa sai sake ya zama ta zayar da saki sake uku amma bai ba ta ba sai ya ajiye ɗakin sai ya wuce kamar wurin aiki haka tashe gina ta ta shiga ɗakin gyaran ɗakin mijinta to sai ta ga takarda to sai ta ɗauka ta yata ya karanta karanta karanta daga sake uku ne sai ta ɗauki takardan kawai sai ta je gida cewa mijin ya sake ta to su ma iyayen suka tabbatar cewa lalle su lalle ba za ta koma ba sakin ya tabbata shi kwana kira je shi da sake ta ba to saki to zaka ce to ya waya ya wannan sakin yake ai da ba ta ga takaddan bane da bai sake ta ba shi saki ko ka rubuta shi haka da niyan saki za ka je ka ba mace sai ka jawo takardar mai shiga hannunta ba ka jaye sakin to ya jaye amma takardar shiga hannunta sakin ya tabbata eh shigar takardar hannunta shine sakin amma da takardar mai shiga hannunta ba sai ka jaye takardar ko ka yage ko ka ɓoye ko baka bata ba ka fasa to saki ya tashi amma muddin ka kuskura takardar ya je shiga hannunta sakin ya tabbata shi ya aje takardar ita ta zo ta ga takardar kuma ta karanta ta ga na sake ki saki uku shikenan ya tabbata ya sake ta saki uku da Allah ya sa bata ga takardar ba to shikenan babu maganar saki saboda shi yayi kuma ya jaye magana bai shiga kunnenta ba takarda bai zo hannunta ba idan ka furta da baki matar ta ji sakin ya tabbata idan ta ga takarda har ya shiga hannunta da takardar na hannun shi ne kawo ya ce a banbarwa menene na fasa sakin to shikenan ya fasa sakin amma muddin takardar ya shiga hannunta ya tabbata balle har iyayenta ma sun ga takardar ai magana ya lalace da lokacin ya kone takardar ko ya yage takardar ya fi kyau saki ya tabbata ya zai ce ba shi rubuta ba ya niyya ya ba ta takardar sai ya fasa cewa ba zai ba ta ba abu guda ne shari'a musulunci ke iya masa shari'a musulunci to kuma matsalar shi ne ya riga rubuta saki uku ai don shari'a musulunci da ya rubuta saki ne shari'a musulunci zai zauna da shi ya ce to tun ka riga ka rubuta saki nawa kake nufi in ya ce saki guda ne to ya zama saki guda in ya ce saki biyu ne ya zama saki biyu to shi ya riga ya ce saki uku ne kuma ya kawo takardan ya aji kuma abinda ba a so ita ta ga takardan balle shiga hannunta kuma ta ga takarda ta ɗauki takardan ai an samu matsala lokacin da ya jaye sakin to sai ya kore takardan ko ya jifa da takardan ba wanda ya ga takarda ita tana da shaida fa ko ina ta je tun da yanzu da ta zo wurin iyayenta ko da ya ce ba sake ta ba sai a ce ga takarda wa ya rubuta to wa ya rubuta ya rubuta ya rubuta to ya aka yi ta ga takarda ta dauka bai kamata ta ga takarda ba an samu matsala ai hakuri kawai shari'a ba wasa bane musulunci ba wasa bane musulunci bai bin ra'ayin kafin ya da damarai ko da ya gyara mu a'a ina sai dai ai hakuri bisa ga shari'ar da Allah ya tsara
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ga sallar da za a yau فمن صلى ليلة التاسعة wanda ya sallah dare yau ثماني ركعات laka a takwas annabi sallama ya ce sakin mace halal ne amma ana na kushi da shi halal ne ba haram ba ne amma ana na kushi da saki shi yasa annabi yake jan kunne maza akan saki na sake ki gobe ma na sake ki wata ra'ayi faɗa na sake ki saki ya ƙare sauran duk zaman da kuke zaman zina kuke a'a na sake ki so ɗari ba ruwan musulunci ya ɗau guda uku ya baka tisin da bakwai uku kawai zai ɗauka sauran da ya mara abinka kuma ta saku abada maza ku kiyaye akan lafazin sakin mace wai magana kaɗan ka ce da Allah ni na sallame ki ni na sallame ki to in ka sallame ta ai ka sallame ta kenan dole ki je gidan ku ni na gaji ban iyawa na sake ki to ta saku kenan gobe ma dole ki je gidan ku na gaji ban iyawa na sake ki na ta ko ko na sake ki na sake ki ana iya kuriya a sha ka san namiji yawan shi baci babun da bai iya yi to musulunci zai dauki uku shakaran da ake min tambaya wai mutum ne sha giya ya zai saki matan shi sai aka ce bai saku ba wai ai ya sha giya ne shi yasa ya sake ta na ce to lokacin da ya sha giya ya dauki kayan wani a gani ko a bashi da ya sha giya sai shigo shago ya dauki akwatin kuɗi ya kamata a bashi ai ya bugu ne bai sa abin da ke ba eh ya ba a bari shi ba ya bugu ba koko da ya sha giya yana tangadi da ya gamu da kai sai wanga mamari lafiya aka ce aka ya kuri ya sha giya ne bai sa abin da yake ba ka bar shi wai baka bari shi to kai baka bar shi ba sai kake so Allah bar shi ya sha giya ya sake ta me yasa sha giya ai giya haramun ne ko sanan da ya sha giya nan duk abin da ya aikata hukunci na kan shi Allah ya kiyaye da zai sha giya zai tsaya kan hanya direba ya banke shi da mota kamu direban nan za a yi eh a ce ya kashe mutum ko me yasa ba a ce dan giya bane ai shi ya kawo kai sai a ce ai ya bugu ne daga ba giya ba ko wuta ya haɗe ya cika cikin shi ya sake ta tasa eh ba maganan giya tasa ku duk yanayin da kake ciki akwai sakin da bai halatta ba mutum na cikin rashin lafiya rashin lafiya ya kai mai tsanani bai san abun da yake yi ba sai matar shi ta zo sai na ce na sake ki to bata saku ba a lokacin bata saku ba don bai sa abin da yake ba sai a bari sai ya samu lafiya hankalin shi ya dawo sai a ce lokacin da kake rashin lafiyan nan matan nan naka ka ce ka sake ta saki uku sai ce wallahi ni ban ma san na faɗi ba to shikenan babu ko guda eh babu ko guda wannan radadin ciwo ne yasa yake wannan kalma bai sa karshen ta ma na faɗin wanda ya ci wannan saboda haka bata saku ba amma in ba irin wannan yanayi ba kai tsaye wai ya je ya sha wani abu ya bugu hankalin shi ya ɓace ya za sake ta tuntuni ma ta saku gobe ba ya ƙara sha yanzu ya saki wata iya gani
ومن صلى ليلة التاسعة wanda ya sallah yau ثماني ركعات raka'a takwas يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة kowane raka'a za a karanta fatiha kafa ɗaya وبدأ يدا ثلاث مرات da tabbatiya da kafa uku وقل هو الله أحد ثلاث da مرات kul huwallahu kafa uku
أعطاه الله ثواب الساجرين Allah zai bashi ladan masu haƙuri na duniya gaba ɗaya وله من الأجر كمن قرأ كتاب الله za a bashi lada kamar ya karanta dukkan littattafan da Allah ya sauke a duniya duk su alqur'ani su at-taura su injila za a bashi lada kamar duk ya karanta su
ثم يتوب kafa raka'a nawa takwas sallama hudu kowane raka'a tabbatiya da kafa uku kul huwallahu kafa uku in baka iya tabbatiya da baka yi kul huwallahu kafa shida kowane raka'a biyu za a yi tafiya a sallame na ya an gama me ake karantawa يا مالك يا مالك ya maliku ya maliku in ka mance ka karanta ya rahamanu ko ya rahimu ko ya azizu ko duk sunan Allah da ka iya ka karanta jama'a muna tabbatar muku har yau dai kofa mu bude na baranta barni da muke sallah da waziwa da kuma buta na ga wani bawan Allah ko ta baiwa Allah ta fara kawo buta Allah ya saka da alheri muna baranta barni in kuma an iya a zo a sa muna tayi a wurin da muke sallah shikenan mu huta da bara idan tasbi mai samu ba a taimaka mana da tabarni wanda za mu yi ibada a kansa wanda aka ba mu bara a kansu muke ibada har yanzu nan har gobe a kansu muke ibada kaga kuma shekara kenan ana rubuta da shi lada duk abun da za mu yi bisa an mun yi sallah an ba mu lada ashirin da bakwai sai an baka ashirin da bakwai kwana kance ɗakin ka kan gadonka in mun yi zikiri an ba mu lada akai kai ma za a baka ladan kwana kwance kan gadonka saboda annabi sallama ya ce duk abun da ake amfani da shi ta ibada in dai yana nan ana amfani da shi to ko kana kabarin ka ne ana kai maka lada har ran da abin ya gama aiki to wayannan tabarni na bara suna nan har yanzu da su muke ibada da wanda ya bada tabarnin nan ko yana duniya ko yana lahira ana nan ana kai musu lada har ranar tabarnin suka daina aiki saboda ka kofa bude yake muna bara duk wanda Allah ya hore muna ya taimaka muna Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya zama da kasar mu lafiya Allah ya zama da garin mu lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da kasar mu Allah ya kiyaye mu da garin mu alfarma manzo sallama marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara su lafiya duk wanda bai da lafiya Allah ka ba shi lafiya da na gida da na taki da na asibiti Allah ya ba kowa lafiya Allah ya wadata mu Allah ya ni'imta mu Allah ya azurta mu Allah ya yaya muna kunci Allah ya yaya muna bala'i kowane iri Allah ka yaya muna musiba kowane iri alfarma manzo Allah Allah gafarta mana gafarta mu iyamu da kakannin mu Allah gafarta mu malaman mu da malaman malaman mu Allah gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu Allah ka san bukatun mu baki dai Allah ka biya bukatun mu alfarma annabi Allah duk abun da muke so kai mun abun da ba mu so Allah ka kare mu Allah wannan fitintinu da ake fama da shi na zamani Allah ka kawo mana karshen shi Allah ka kare mu duk inda muke Allah ka tsare mu Allah ka tsare muna Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye muna alfarma manzo Allah muna yi ma ciyaman ɗin tafsirin mu addu'a na Yusuf Bazabar ne Allah ya saka masa alheri Allah ya kama masa Allah ya dafa masa Allah ya iya masa dukkan wanda kenan yana da bukata Allah ka san bukatan Allah ka biya bukatan alfarman wannan wata Allah ya biya bukatan baki da mu alfarman wannan wata Allah duk abun da muke so kai mun alfarman manzo Allah Allah abun da muke tsoro Allah ka kare mu alfarman manzo Allah muna mai martaba saratu har rudan turo addu'a Allah ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta Allah jaddada masa kabarinsa ya nawara masa kabarinsa alfarma manzon Allah Allah gina masa gida aljanna wanda yake gidansa ya ba sa iyali wanda suka fi nasa alfarma annabi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin muna mu ba mana shayabu wa du'a Allah ya kara masa lafiya kullu yana tare da mu Allah ya kara masa lafiya Allah ya ja kwanansa da dukkan natijan da ke bayana Allah ya biya bukatun kowa Allah ya kara mu kowa lafiya alfarma manzon Allah muna tare da baka tsoron wa'azi ko baka tsoron wa'azi ga yanan zaune amma dai an biya mai kuɗi zuwa mai duguri wa'azi ya ki zuwa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين